فوق معموله المنان على التاعب بصفحه وقبوله خلق الإنسان وأنشأ دارا لحلوله وجعل الدنيا مرحلة لنزوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عارف بالدليل وأصوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما امتد الدهر بطوله وسلم تسليما كثيرا عباد الله نقف اليوم إن شاء الله تعالى مع بعض الآيات والأحاديث عن الجنة وما فيها من نعيم ليزداد شوقنا إلى الجنة فيكون ذلك حافزا لنا بإذن الله للعمل بجد بالأعمال التي تقرب منها والابتعاد عن الأعمال التي تبعد عنها فالأمر جد فالآخرة إما جنة وإما نار يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أخرجه البخاري أيها المؤمنون أما مكان الجنة فهي فوق السماء السابعة قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى قال ابن عباس رضي الله عنه الجنة في السماء السابعة ويجعلها الله حيث شاء يوم القيامة وجهنم في الأرض السابعة الجنة عالية ودرجاتها عالية في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين منهما كما بين السماء والأرض الفردوس أعلاها درجة منها تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش وإذا سألتم الله تعالى فاسأله الفردوس أعلى هذه الدرجات الوسيلة التي نرجو ونسأل الله بعد كل أذان أن تكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأما أرض الجنة فقد قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين فهذا العرض فكيف بالطول وأدنى أهل الجنة منزله يوم القيامة من يعطى مثل ملك ملك من ملوك الدنيا عشر مرات كما في حديث المغيرة عند مسلم ودرجاتها تتفاوت حسب إيمان أهلها وإخلاصهم وكثرة أعمالهم فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما ترون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بل والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وفي الجنة قصور مبنية من الذهب والفضة تصر الناظرين ويتنعم بها الساكنون قال صلى الله عليه وسلم عن بنائها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وما بينهما المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران أخرجه أحمد والترمذي وعن, مال وعن أبي مالك العشاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام أخرجه, أح أخرجه أحمد وابن حبان وفي الجنة عباد الله للمؤمن خيمة من لؤلؤة مزوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا أخرجه مسلم وفي الجنة وفي الجنة الحدائق والأعناب والنخيل والرمان والفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة والسدر المنضود وغيرها ومن أشجار الجنة عباد الله شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام وما يقطعها عباد الله وفي الجنة أنهار متعددة قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معهم عباد الله إن فضلات الأكل والشرب في الجنة مسكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا ي... ولا يدخلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون قالوا فما بال الطعام يا رسول الله قال جشاء ورشح كرش المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس أخرجه مسلم ولأهل الجنة في الجنة زوجات عفيفات جميلات وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون منهن نساء الدنيا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا إذا رأيتهن كأنهن الياقوت والمرجان وفي الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم ولكل واحد زوجتان يرى مخ ساقها, يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن وروى البخاري قوله صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ويوطى المؤمن في الجنة قوة مئة رجل فعن أنس رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوطى المؤمن في الجنة كذا وكذا من النساء قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك أو يطيق ذلك قال يوطى قوة مئة رجل أخرجه الترمذي إخوة الإيمان إخوة الإيمان وجمال أهل الجنة يفوق الخيال قال صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أشد كوكب دري في السماء إضاعة ويدخلون الجنة لا شعر على أجسادهم ووجوههم من النعومة والجمال جردا مردا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين وهم على خلق آدم عليه السلام ستون ذراعا وفي الجنة سوق يتمتع أهل الجنة فيها كل الجمعة ويعودون منه بجمال أشد من جمالهم الأول كما في حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم أيها المسلمون افرحوا وأبشروا فإن الجنة حياة لا موت فيها وشباب لا هرم بعده وصحة وسعادة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد يوم القيامة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبعسوا أبدا فذلك قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أخرجه مسلم اعلموا أيها الإخوة أن الجنة كلها نعيم عظيم لا يمل منه أهل الجنة ألا وإن أفضل ما يوطونه فيها رضوان الله تعالى عليهم ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أكثر من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا متفق عليه ألا وإن أحب شيء إلى أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنزينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى أخرجه مسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك خشيتك من الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تصنعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ينقوانا ما سؤال بركة إن شاء الله تعالى yau hutubar mu ta yau za ta tattauna ne game da aljanna da ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ajiye a cikinta ‘yan uwana mu sani cewa aljanna guri ne da Allah maɗaukakin sarki ya tanada don yi wa bayansa da suka bi shi sakamako da shi alaƙar wannan hutuba da wannan watan da muke ciki ‘yan uwana masu albarka shine wannan wata na ramadana watan neman aljanna ne shi sa a farkonsa za ku ga kamar yadda hadisi ya tabbata Allah maɗaukakin sarki yakan sa a rufe dukkanin ƙofofin wuta sannan kuma ya umarni a buɗe gaba ɗayan ƙofofin aljanna don a nuna mana cewa wannan wata da muke ciki wata ne na neman aljanna mai tashi mai aiki mai neme ta shi sa kamar yadda na ambata a satin da ya wuce Allah maɗaukakin sarki yakan sa mai shela mai yekuwa ya yekuwa yana cewa a ya baghiyal khair aqbil ya kai mai neman alkhairi ina mai neman aljanna kusanto wannan watan na neman aljanna ne tashi ka neme ta galibi dan adam bai fiye ɗaukar abin da bai sani da mahimmanci ba abin da dan adam bai san shi ba bai taɓa ganin sa ba galibi bai fiye ba shi kulawa ba bai fiye mahimmanta shi ba amma duk abin da mutum ya san shi ya san abin da ke cikin sa ya san abin da ya kunsa to zaka ga yana tashi yayi aiki tukuru wani lokacin ma har ransa yakan bayar dan ya samu wancan abin me dalili saboda ya san shi to shi sa sai na ga ya kamata mu dan ambaci wasu abubuwa daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ajiye a cikin aljanna ta ni'ima Allah madaukakin sarki ya samu a ciki gaba daya yan uwana abu na farko shine Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin hadisi udisi yake cewa na tanadarwa bayina nagartattu ma la ainur ra'at irin abin da ido bai taba gani ba wala udhunin sami'at kunne bai taba jin labarin irinsa ba wala khatara ala qalbi basharin sannan bai taba darsuwa a cikin zuciyar mutane ba duk zalama duk a yadda zuciya take da raye-raye da kawo abin da ke nesa da abin da bata taba gani ba amma abin da ke cikin aljanna ya fi karfin zuciya ba ta saka sawara yadda yake ba kamar yadda Allah madaukakin sarki faɗa cikin wannan hadisi na Qudsi shi sa ƴan uwana masu albarka duk abin da zamu faɗa sai dai mu faɗa abin da ya samu abin da nasu ya tabbatar sannan kuma kwatance ne ake sauran al'amuran sai mutum ya ji ya shiga zai gansu ‘yan uwana mu sani cewa abu na farko da zan fara kaiwa zuwa gare shi shine ita aljanna da ake bayani ina ne gurbinta a ina aljanna take ‘yan uwa mu sani aljanna tana can saman saman bakwai ma'ana aljanna tana saman bakwai guri ne da yake maɗaukaki don ka gane daraja wajen da girmansa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa Allah madaukakin sarki yace hakika tabbas annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mala'ika jibrilu wani karan daban shine a sama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ganshi a duniya sannan kuma ya ganshi a sama inda sidratul muntaha a wannan wajen da magaryar tikewa take anan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mala'ika jibrilu sai Allah maɗaukakin sarki ce inda ha jannatul ma'awa a can can saman can saman bakwai a nan kuma aljanna ta komawa a nan take saboda haka gurbin da aljanna take shine a saman bakwai kamar yadda asar ya tabbata da Abdullahi dan Abbas Allah ƙara masa yarda yace aljanna tana saman sammai bakwai Allah maɗaukakin sarki kuma yakan zai sata inda ya ga dama ranar tashin alkiyama ita ko wuta tana can ƙasan ƙasan ƙasan bakwai Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu dan uwana masu albarka mu sani aljanna guri ne da yake maɗaukaki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce fi jannatin aliya a aljanna wacce take maɗaukakiya to aljanna guri ne maɗaukaki sannan darajojin aljanna shi ma daraja ce maɗaukaka maɗaukaka a cikin hadisin da ubada ibn sabit ya rawaito annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace aljanna tana da darajoji guda ɗari tsakanin kowace daraja da 'yar uwarta kamar nisan da ke tsakanin sama da ƙasa ne ‘yan uwana masu albarka yadda idan ka ɗaga kanka kake hango sama to haka na daraja ta farko zai hango na daraja ta biyu wanda yake bene na biyu idan ya ɗaga kansa zai hango na bene na uku kamar yadda kai yanzu a nan kake ƙasa kake hango sama tsakanin sama ƙasa kuwa da sama kamar yadda hadisi ya tabbata tafiyar shekara ɗari biyar ce to haka gidajen aljanna yake ‘yan uwa bene bene ne mataki mataki ne akwai mbip na can kololuwa Allah madaukakin sarki ya kai mutum saboda haka gwargwadon aikin ka gwargwadon abin da zaka samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kololuwar darajar aljanna can karshe daga ita babu wanda babu wata daraja ita ce aljannar firdausi daga aljannar firdausi dukkanin kogunan aljanna da koramun su suke kwararowa su fito daga nan suke gangarawa su shiga sauran aljannata saboda ita ce aljanna ta ƙarshe sannan daga aljannar fidauta samanta kuma al'arshin Allah madaukakin sarki ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya ku bayan Allah duk lokacin da kuka daga hannu za ku roki Allah madaukakin sarki aljanna to ku roke shi al-firdausul a'la Allah madaukakin sarki ka ba mu al-firdausul a'la yan uwana masu albarka shi yasa za ku ga a cikin ita kanta al-firdausul a'la din kuma akwai wani matsayi ko akwai wani gida ko akwai wani waje wanda guri ne da yake na can kololuwa daga shi babu wani waje babu wani waje kuma shine ake kira alwasila eh shine alwasila a firdausin ma can ne karshen karshe gida ne da babu irinsa shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk lokacin da muke alula mu roƙa masa wannan gidan ya kasance ya same shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wani matsayi ne daga cikin matsayi da Allah maɗaukakin sarki ya tanada la yanbaghi illa li abdin min ibadillah bai dace da kowa ba sai ga wani bawa shi shi kadai daga cikin bayan Allah maɗaukakin sarki annabi ya ce wa arju an akuna ana ina fata na kasance ni ne wannan bawan to idan Allah bai kasance ba waye zai kasance sallallahu alaihi wa sallam amma tawadu'u ne shi sa ce duk lokacin da muka yi alula mu roƙa masa ati tun lokacin da aka kiran sallah mu roƙa masa ati muhammadanil wasila wal fadila annabi ya ce kai kuma in ka roƙa masa wannan ya baka garantin insha Allah ta'ala zai ce cika ran tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa ya fadin aljanna yake idan kana so ka san fadin aljanna ko ma cikin alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya ce wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqina Allah madaukakin sarki ya ce ku yi rige-rige ku yi marmaza ku yi gasa zuwa ga samun gafarar Allah maɗaukakin sarki da kuma samun aljannar da faɗinta a samawatu wal ardu faɗin sammai da ƙasai yadda faɗin sammai suke da ƙasai to haka faɗin gidanka yake a cikin aljanna wannan faɗi ke nan ya kuma tsayin yake subhanahu wa ta'ala shi ya san kayansa sai ka je zaka gani insha Allah ta'ala dan uwana masu albarka wanda ya fi kowa samun gida na ƙarshe a cikin aljanna idan akwai talakan aljanna na ƙarshe wanda daga shi babu wanda zai ƙara shiga aljanna adina ahlil jannati manzila wanda daga shi ba wanda zai ƙara shiga aljanna shine wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mu labarinsa a cikin hadisin bukhari da muslim yace idan aka fito da shi daga cikin wuta shine na ƙarshe na ƙarshen fitowa daga cikin wuta daga shi kuma duk wanda suke cikin wuta sai dai su dawo a cikin ta kafirai kenan Allah ya tsare mu idan Allah maɗaukakin sarki ya sa aka fito da shi daga cikin wuta aka wanke shi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce je ka shiga aljanna ga ta can sai ya tafi zai shiga aljanna annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe sai fa yukhayyalu ilayhi annaha mala'a sai a suranta masa sai ya ga idan ya je aljanna ta cika sai ya ce ya ubangiji ai kowa ya shiga gidansa kowa ya kame wajensa ina zan shiga sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ka je ka shiga sai ya tafi zai je shiga sai a ce masa ka yadda a baka kwatankwacin duniya sau goma kwatankwacin duniya sau goma sai ji wace ya rab kai ne ubangijin halittu za a yi min izgili kuma ya ubangiji kai ne ubangijin halittu gaba daya ya za a wato shi ya dauka ma izgili ake masa ya fito daga wata kuma an ce an bashi duniya kamar goma ba hausawa ba ba kano ba ba najeriya ba ba amerika ba duniya gaba ɗaya sau goma haka hadisin bukhari ya tabbatar ya uwana masu albarka wannan shine na karshen shiga aljanna yan uwa ya kuma wanda suke na farko farko su kuma gidansu duniya kamar salo kenan yan uwa akwai akwai abin mamaki a cikin aljanna wannan shine na karshen shiga aljanna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace shine wanda daga shi kuma babu wanda zai kara shiga aljanna yan uwa sannan mu sani cewa ita kanta aljanna daraja daraja ce gwargwadon aikinka na alkhairi gwargwadon gurbin da zaka samu aljanna wanda ya fi ka aikin alkhairi ya fi ka bin Allah ya fi ka bin sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to sai ya fi ka danewa sama sai ya fi ka yin cancan sama kuma kowanne gida gwargwadon aikinka gwargwadon irin kayan da za a je maka na alatu da ban kaye a cikin aljanna shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yan aljanna za su rinka hango gidajen da suke saman su daga cikin dakunan su daga cikin dakunan su za su rinka hango gidajen da suke saman su yace kamar yadda kake hango tauraron da yake can sama can ƙuryar sama can haka za su rinka hango su haka wanda yake gidan ƙasa zai rinka hango wanda yake gidan sama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan zai faru ne saboda falala saboda fifikon da yake tsakanin su na aiki qalu sai sabai suka ce kai ya rasulullah amma waɗannan sun taba waɗannan ai annabawa da manzanni kenan wanda ba wanda ya ba wanda ya je inda suke sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace bal ba su bane wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa rijalun wasu mazaje ne amanu billahi da suka imani da Allah wa saddaqul mursalina suka gaskata manzanni su za su samu irin wannan daraja ba annabawa da manzanni bane wanda za a rika hango gidansu a can sama can kamar yadda ake hango taurari fifikon aiki ne wanda ya fika aiki yan uwa wanda ya fika bin Allah madaukakin sarki hatta a aljanna ma ya fika samun gurin da ya kamata ‘yan uwana masu albarka mu sani ginin aljanna ya yake shin gini ne irin na duniya da bulo ko da ƙasa ko da yashi ko da abin da ya kama da haka ina kalla annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yadda ginin aljanna yake bulan farko bulo ne guda biyu ɗaya bulan na zinare ne yan uwa na gwal ne min zahabin labinatun min zahab gulo- bulo ne na zinare ka taba ganin bulan zinare sai ka je aljanna gidan da zaka shiga insha Allah ta'ala bulan sa na zinare ne ɗayan kuma bulan sa na azurfa ne irin simintin da ake sawa tsakanin bulo da bulo kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace miski ne za a sa tsakani a sa bulan zinare a sa bulan azurfa tsakiyarsu kuma sai a sa miski sai a ci bakinsa sai a rike shi wannan wani irin daɗi ne wacce irin alfarma ce yan uwana masu albarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to wa hasba'uha ya shi ko tsakon kwanin da suke cikin aljanna al-lu'lu'u ne eh lu'lu'u wal yaqut yaqut wa turbatuha qasar aljanna kuma az-za'faran daga za'faran ne haka ginin aljanna zai kasance yan uwana masu albarka wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi da imamu tirmizi haka na hadisi ya tabbata daga abi malik al-ash'ari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace an aljanna za su shiga cikin wasu ɗakuna ko wasu gidaje wanda saboda tsabakken gidajen da kayan su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya yura zahiruha min batiniha na cikin su na iya hango na waje na waje na iya hango na cikin su saboda ban kayan su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda za su samu irin wannan gidajen su ne man at'ama ta'am wanda ya ciyar da abinci ya yi sadaka wa alanal kalam ya tausasa zance baya dura ashar baya jiba baya bakan magana irin waɗannan su za su samu irin wannan gidaje wata ba asiyam ya bibiyi azumi bayan azumin nafila ya yi azumin ramadana ya biyo bayansa kuma da azumin mukan nafila da Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa salla bil laili wan nas niyam sannan kuma yayi azumi da daddare lokacin da mutane suke suke cikin bacci wanda ya irin wannan aikin uwa annabi ce shi zai sami irin wannan katafaren gida da na cikinsa ka hango na waje na waje ka hango na cikinsa har yanzu yan kwana masu albarka a cikin aljanna akwai gonaki akwai lambuna masu ban kaye lif wanda a babu komai a cikinsu sai ni'ima kawai duk wani nau'i na kayan marmari da mutum yake bukata akwai akwai akwai dabino akwai rumman akwai duk abin da mutum yake bukata la maqtu'atun wala mamnu'a ba za su yanke ba sannan kuma ba za a hana ka ba akwai magarya kamar yadda suratul waqi'a ta nuna amma magarya ce ba mai ka irin ta duniya da ka saba gani ba shi sa aka ce sidrin mambud magarya ce da an daddatse kayoyin nata duk inda kaya ta fito a lokacin kuma sai dan magarya dan ita magarya kuma sai ya fito a wajen irin ta gidan aljanna kenan duk wani nau'i na kayan marmari akwai su a cikin aljanna kuma qutufu hadaniya eh kasa kasa daidai inda kake so ka tsinka daidai inda kake bukata sannan kowanne irin ƴaƴan marmari za a kawo maka su ne kala kala ga sunan kala kala ga sunan sai wanda ka zaba kamar yadda Allah madaukakin sarki ce fihi ma min kulli fakihatin zawjan kowanne kamar marmari ga sunan sai wanda ka zaba kala kala ga sunan idan tufahi ne sai wanda ka zaba idan mangwaro ne sai wanda ka zaba idan lemo ne ga sanan kala kala fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman duk ga sanan a ciki sai wanda kake so a cikin aljanna akwai wata bishiya ayan uwa saboda girman bishiyar da yadda inuwa ta take lip lip annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mahayin doki zai hau dokin da yake lafiyayye ba karmatashe ba dokin da yake maguji ya tafiyar shekara ɗari a ƙarƙashin inuwan nan bai yanke ta ba a cikin gidanka na aljanna a cikin gidanka na aljanna za a samu wannan Allah maɗaukai sarki ya kai mu ‘yan uwana masu albarka a cikin aljanna akwai ƙoramu akwai tafki tafki da idan mutum ya bushe iska zai je akwai kofuna na zinare da azurfa da duk wani nau'in kayan ado ado da zai ɗauka ko kuma ebo masa a kawo masa ya ɗauka ya sha don wato masu yi wa mutane hidima akwai ƙananan yara da Allah maɗaukakin sarki ya ambata wildanu mukhalladuna eh wildanu mukhalladuna bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun haka Allah maɗaukakin sarki yace akwai ƙananan yara madaidaita ba ɗan matsi matsi can ba da ‘yan matsi-matsi ne kuma damun ka za su ba kuma manya ba ne can ‘yan ƙanana kuma ba sa tsufa ba sa ƙara shekaru yadda suke haka za su zauna Allah ce wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun yara ne da kallon su kawai farin ciki ne suna kyalkyali suna walwali kamar lu'lu'un da yake haskawa to su za su rinka yawo da plate plate da kofi duk abin da kake bukata ga madara ga ruwa ga giya ga komai sai wanda kaga dama zaka sha Allah madaukakin sarki ce la yusaddauna anha wa la yunzafun idan aka sha wannan nau'i na giya ta cikin aljanna ba ta sa maye ba ta sa tambele kanka ba zai canza ba kogi ne kala kala gashi na a cikin aljanna Allah madaukakin sarki ce masalul jannati allati wa'ida almuttaqun kwatankwacin aljannar da Allah ya tanadinta ga wanda suka bi shi suka tsorace shi fiha anharu mimma in ghairi asin a cikinta akwai korama ta ruwa wanda baya canzawa ruwa ne mai gardi mai zaki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ruwa ne wanda farinsa ya fi madara ya fi nono zaƙinsa ya fi zuma amma ruwa ne fa ruwa ne sai ka je aljanna ka sha irinsa e zaƙinsa ya fi nono ya fi zuma sannan farinsa ya fi madara wa an harun min labanin lam ya tagayyar ta'amu akwai kogi ko korama ta madara wanda ɗanɗananta baya canzawa ba ta lalacewa ta buga ko ta kumbura don ta kwana a'a haka Allah maɗaukakin sarki ta automatically ba ta canzawa tana nan a ajiye kai take jira wa anharun min khamrin akwai korama ta giya subhanallah korama ce amma ta giya eh zaka sha giya a lahira amma idan baka sha a duniya ba shine kaida annabi ya ce duk mutumin da ya sha giya a duniya to babu shi ba shan giyan lahira kana haqqan ala Allah kana haqqan ala Allah ayusqiyahu min tinil khabal haƙƙi ne mana Allah maɗaukakin sarki ya shayar da shi irin datti da najasa da ƙazanta ta ‘yan wuta irin ciwo da miki na ‘yan wuta wannan ruwan da yake fita daga cikinsu to don mutumin da ya sha giya a duniya irin wannan za a rinka shayar da shi amma idan ka yi haƙuri baka sha kayan maye a duniya ba akwai giya aljanna la yusaddauna anha wa la yunzafu ba ta sa maye giya ce mai gardi mai daɗi sai ka ji zaka sha ta insha Allah ta'ala wa anharu min asalin musaffa akwai korama ta mecece ta zuma ce dan uwana mai albarka ƙorama kawai ta zuma duk wani nau'in jin daɗi da ka sani Allah subhanahu wataala ya aje mashi a cikin aljanna yan uwana masu albarka wato abincin da zaka ci a cikin aljanna wani zai ce akwai ci akwai sha to ya za a yi kenan idan ka ci a duniya zaka buƙaci kai ne ka shiga ban ɗaki zaka buƙaci kai me ka yi fitsari zaka buƙaci me majina da sauransu a lahira kuma duk babu waɗannan abubuwa to duk sabai sun wakilce mu gaba ɗaya sun tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan kuma ya ba su amsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yan aljanna za su ci za su sha a cikin aljanna sannan babu majina ba fitsari ba bayan gida babu kaki mutum ya kaki ya tubar ai duk wannan abu ne da yake na kazanta a cikin duniya babu shi a lahira duka babu mace ba za ta yi jinnan al'ada da ba ta yi nifasi ba babu qalu sai sabai suka ce fa ma balu ta'am ya rasula abincin kuma da ake ce za a yi da shi kenan an ci an koshe za a fitar da shi sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a garshe ce jusha'un wa rashhun ka rishil miski ai wata yar gyatsa ce kawai ta isa da takama za su danyi wata iska ce za su fitar ta bakin su sai ya kasance wani kanshi ya kaure wajen kamar turaren almiski shikenan kawai sai su daidaita dan daman cin abinci ai ba na yunwa bane ba cin abinci ne yunwa ba cin abinci ne kawai na sha'awa aljanna akwai yunwa in dai akwai yunwa me bambanci da duniya kenan babu yunwa aljanna yan uwa eh kamar yadda wani yake tambaya waje ai bacci aljanna a bacci ai wahala ne in kaga mutum ya bacci ai ya je ya gaji ne sai ya je ya kwanta ya bacci amma aljanna kai bacci ma ai ka bata lokacin morewa ka da jin dadin ka ba a bacci aljanna haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa cikin hadisin jabir yace ba bacci aljanna saboda bacci kanin mutuwa ne eh saboda aljanna babu gajiya a ciki kwata-kwata la ya masuhun fiha nasabun wa ma hum minha bi mukhrajin Allah ce gajiya ba ta taba shafa aljanna ba saboda haka babu gajiya a cikin aljanna to idan mutum ya ci ya sha sai da ya dan yi gyatsa sai wani irin kanshi na almiski ya fito shikenan an yi balance eh an gama kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce za a rinka musu ilhamar tasbihi da tahlidi kamar yadda ake maka ilhamar numfashi kamar yadda ka san kana numfashi ba za ka rayu ba sai da numfashi haka yan aljanna suke suma yadda yadda ka san sai da numfashi za ka rayu suma haka suke rayuwa da tasbihi yan uwana masu albarka yan aljanna Allah madaukakin sarki zai ba su mataye katangaggu kyawawa Allah madaukakin sarki ya ce wa hurun in ka amsalin lu'lu'il maknun Allah zai ba su wasu irin mata ya hurun masu farin ido in wajen farin fari ne bat sannan wajen bakin ma baki ne wulik ƙarshen kyau kenan Allah madaukakin sarki zai ba su irin wannan mataye idan ka gansu ka amsalin lu'lu'il maknun kai ka ce lu'lu'i ne mai haskawa sannan matan mu na duniya su ma Allah madaukakin sarki haka zai canza musu halitta ya mai da su irin hulun ko kuma sun fi hulun ma kyau zai canza musu halitta duka da tsohuwa da dattijuwa duk za a mai da su shekarun su ɗaiɗai uruban atraba haka Allah madaukakin sarki ce uruban masu soyuwa ne a wajen a wajen mazajensu sannan atira ba tsare kun juna ne dukkanin su shekarar talatin da uku uku dukkanin su Allah maɗaukin sarki ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dukkanin aljanna kowa za a bashi mace guda biyu farkon shigarsa annabi yace ita wannan matar da za a bashi kana iya hango bargonta yana yawo ta cikin kafarta saboda kyau eh bargonta yana yawo ta cikin kafarta saboda kyau annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inda mace guda ɗaya daga cikin aljanna za ta ɗan bullo ta ɗan leƙo cikin aljanna da sai ta cika duniyar dukkaninta da haske duk duniyar ta cika ta da haske ita kadai annabi ya ce ɗan abin da take sa ta rufe kanta kamar ɗan ɗan kwali ko wani abin da take sa ta rufe kanta ya fi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi duka ɗan kwalin ta kawai da take so a cikin kanta yan uwana masu albarka sannan aljanna za a bawa namiji ƙarfin mutum ɗari ƙarfi na jiki da ƙarfi na jima'i za a ba shi ƙarfin mutum ɗari annabi ya ce ‘yan aljanna za a ba shi mace kaza da kaza sai sabi suka ce rasu yanzu kuma mutum duk zai iya wannan sai annabi ya ce ai bayan da kuke tsammani ba ne za a canza halittar mutum ne za a ba shi ƙarfin namiji ɗari shi kaɗai wannan sai ka shiga aljanna tukunna Allah ya kai mu ‘yan uwana masu albarka sannan yadda kake ɗin nan yadda muke ɗin nan wani baki wani kaza wani kaza ba haka za ka shiga aljanna ba sai Allah maɗaukakin sarki ya sa an yi final bitin ɗinka eh an canza ka an sanya ka a sura mafi kyau annabi ya ce farkon wanda za su fara shiga aljanna a cikin mutane su ne wanda za su shiga aljanna a sura ta wata daren goma sha biyu lokacin da wata ya haske aka za su shiga wanda za su biyo bayan su su ne wanda za su shiga aljanna kamar tauraron da yake mai haske haka za su je aljanna sai an tsara mutum tukunna saboda yadda mutum zai shiga aljanna hatta gashin da ke jikinsa gaba ɗaya babu shine durdan babu gashi a jikinsa kwata-kwata murdan babu gashi ma hatta a fuskarsa minan nu'umati saboda jin daɗi jikinsa yayi bulbul kamar ƴan kulba eh saboda jin daɗi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana mana cewa a za mu shiga aljanna ne dukkaninmu gaba ɗaya a a matakin tsare ku gaba ɗaya babu wanda zai girma wani duk shekarun mu ɗaya gaba ɗaya shekara talatin da uku duk aka za a shiga aljanna kaga kai baka zama ɗan yaro ba kuma baka yi tsufa ba a matashi lokacin da kake kan ganiyarka haka Allah madaukakin sarki zai mai da kai sannan kuma tsayinka sai an ƙara maka girma don yanzu yadda ake faɗar daɗin nan da more wannan a sai a yadda kake ɗan ƙaramin nan zaka shiga a akwai matsala to sai an mai da kai gwargwadon sura annabi adam halitta ta farko shine 60 zira'an zira'i 60 za a mai da kai sannan sai ka shiga aljanna aka kaje kai ta morewa saboda haka a lahira ake morewa yan uwa wallahi a lahira ake jin daɗi a cikin aljanna a duniya wajen jin daɗi bane gurin jarrabawa ne yan uwa na masu albarka a gurguje akwai kasuwar aljanna ina yan kasuwa albishirun ku annabi ya ce a muku albishir akwai kasuwa aljanna za a fito duk ranar juma'a ake cin kasuwa na rana ita yau ake zuwa a ci kasuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za a fito a je a ci kasuwar nan kasuwar ba wai siya ake da sayarwa ba dan in siya ake da sayarwa akwai wahala eh akwai wahala customer da bacin rai da alguz da sauransu ba wannan bane zuwa za a kawo annabi ya ce kasuwa ce babu komai a ciki sai butun butumi kyawawa haɗaɗɗu a wajen an ajiye duk mutumin da ya ga butun butumin da ya masa surarsa ta masa sai Allah madaukakin sarki ya canza surarsa zuwa ta wannan butun butumin sai kuma irinsa sannan lokacin da ya fito da wajen akwai wasu tudu tudu na turaren almiski guda biyu annabi ce sai Allah madaukakin sarki ya aiko da iska sai ta dauki wannan turaren sai ta shigar da su cikin jikin mutane ta shiga jikin mutum ta shiga fuskarsa idan mutum ya koma gida iyalansa sai sun kusa sai sun kusa su kasa gane shi saboda yadda ya ƙara kyau eh ya je aljanna kenan ya ci kasuwa ya dawo Allah madaukakin sarki ya samu daga ciki yan uwana masu albarka mu sani cewa mu yi albishir duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya masa gaman katar ya dace ya shiga aljanna to ya sani babu mutuwa a cikin aljanna babu tsufa a cikin aljanna ba rashin lafiya a cikin aljanna ba fitsari a cikin aljanna ba bayan gida a cikin aljanna ba jinin al'ada a cikin aljanna duk wani abin da ka sani na duniya ka bar shi kenan ka tafi yanzu babu hikidi a cikin aljanna babu gilli a cikin aljanna babu hasada a cikin aljanna duk wani abin da ke cikin kirjinka na jin haushin wani ba a shiga aljanna da jin haushin wani sai Allah madaukakin sarki ya tsaye da mutane kofa aljanna an cire wannan wani za'ana ma fi sudurihim min ghillin duk abin da ke cikin kirajen mu na jin haushi ina jin haushin ka na jin haushi na ba na son ka Allah madaukakin sarki ya ya kaddara wannan a duniya ne duk zamu shiga aljanna idan zamu shiga aljanna sai an tsaya an cire wannan abin duka eh saboda zamu shiga ne ikhwanan ala surin mutaqabili zamu kwanta akan gadaje muna fuskantar juna gadaje na alfarma dagaggu Allah madaukakin sarki cewa sururun marfu'a da gadaje madaukaka manya manya malamai suka ce duk lokacin da mutum ya taho wani irin gado ne automatic duk lokacin da ka to za ka hawo yana cin sama kawai sai ya kasa zu sai ya dawo sai ka hawo kanka kanka shikenan sai abin ga huri din akan gadon a gefe da gefe suna jiran ka subhanallah Allah madaukakin sarki yake mu aljanna ƴan uwa mafi jin daɗin abin da ƴan aljanna za su samu shine samun yardar Allah madaukakin sarki bayan an shiga aljanna Allah madaukakin sarki zai ce ya ahlul janna ya ku ƴan aljanna sai su amsa Allah madaukakin sarki ya ce shin kun yarda da wannan abin da na baku ƴan aljanna sai ya ubangiji me yasa ba za mu yarda ba bayan ka ba mu kaza ka ba mu kaza ka ba mu abin da baka taba ba wani daga cikin halittunka ba sai Allah madaukakin sarki ce ba na baku abin da yafi wannan ba sai sai ya ubangiji yanzu akwai abin da yafi wannan sai Allah ya ce na baku yarda ta ba zan ƙara fushi da ku ba har abada har abada fushi ya ƙare kenan shikenan sannan wanda yafi wannan kuma shine ganin Allah madaukakin sarki eh ganin Allah za mu ga Allah madaukakin sarki insha Allah ta'ala annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatul badr za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata lokacin da ya haske la tudhammuna fi ru'yati ba za ku yi turereniya wajen ganin Allah madaukakin sarki ba yadda ka san idan kana tsaye kawai daga kai zaka ga sama kaga wata to haka za a ga Allah madaukakin sarki shine ake ce ranar da za a ga Allah ita ce yawmul mazid ranar ƙari kenan lillazina ahsanul husna wa ziyada wannan ziyada din shine ganin Allah madaukakin sarki shine abin da ya fi aljanna kuma daɗi yan uwana masu albarka ganin Allah ya fi shiga aljanna daɗi yan uwana masu albarka fadar abin da ke cikin aljanna na imomi da abin da Allah madaukakin sarki ya tanadar ya aje a ciki ba zai faɗa wannan lokaci ba Allah madaukakin sarki game da ya faɗa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun ka bar shi aka kawai Allah shi ya san abin da ya tanadar ya aje a cikin aljanna babban jan hankali na dan uwa kai kokari ka shiga aljanna wallahi duk wanda ya bari bai shiga aljanna ba ya cuci kansa eh duk wani dadi da ka sani a duniya wallahi babu wani abu jin dadi dan Allah ya ga mana duniyar nan dukkaninta laqad khalaqana al-insana fi kabadin Allah ya ce mun halitta dan adam a cikin wahala duk yadda kake gani kana jin dadi wallahi a cikin wahala kake kunci kadai da damuwa ya ishe ka ko ka bi ko kuɗi a duniya za ga akwai kunci da damuwa a cikin ranka akwai wanda ya sai barranta ya ce ba shi da damuwa a cikin zuciyarsa babu shi to kadai wannan azaba ce da Allah yake maka akwai wanda ya sai ce ba zai fitsari ba akwai wanda ya sai ce ba zai bayan gida ba duk wannan gajiyawa ce da kasawa ba ci gaba bane in mutum ya sai ce ya daina fitsari ko ya je a masa injin da zai rinka zuke masa bayan gida a ce ya daina duk kuɗin mutum idan Allah ga dama ya jefe shi da rashin lafiya shikenan sai ga mutum a kwance ga kuɗin baya amfana masa komai amma babu ɗaya daga cikin waɗannan aljanna shi sa ka yi abin da Allah maɗaukakin sarki zai sa ka aljanna ɗan uwana mai albarka Allah maɗaukakin sarki ya samu aljanna Allah maɗaukakin sarki ya samu aljanna Allah maɗaukakin sarki ya samu aljanna Allah ya mana tsari da wuta Allah ya mana tsari da wuta Allahumma izal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salati yarhamukumullah